على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد المجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لبذريتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علم وعملنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعدت لهم أجرا كريما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم jiya mun kwana a ayan da take cewa huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima Ah, Allah subhanahu wa ta'ala mun fada malaman asbabun nuzuli a lokacin mun nakalo maganan su sun ce wannan aya ta sauka ne yayin da waɗansu sahabbai wayansu masu ruwayato sun ambaci ma sunan abubakar waɗansu sun ambaci sunan umar almuhim shi dai abin bi umumin hukum ne shi ne duk kowa da kowa inda mumini ne to wanda yake cikin abin da aka faɗa ɗin nan na na baya wanda Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu uzkurullaha zikran kaseera wasabbihuhu bukratan wa asila dinnan to hakika duk wanda ya shiga wannan da'ira ya shiga da'iran zikiri yana ambaton Allah dare da rana yana ambaton sunan Allah koyaushe lisanuhu rutban bi zikrillah saboda zikirin Allah an tambaye manzon Allah waye ne mafi wani ayyuka ne mafi alheri yace zikri aka tambaye shi ayyu jihadin a'zam a wata riwaya wanne jihadi ne babba yace zikrullahi ambaton sunan Allah subhanahu wataala har yake cewa la yazalu abdu bil khairi ma dama lisanuhu raqban bi zikrillah bawa ba zai kushe a cikin alheri ba muddin harshensa ba ta bushe ba daga yin zikiri muddin harshen mutum bai bushe ba daga yin zikiri to hakika a mutum mai yana cikin zakirin Allah kasiran wa zakirat haka nan a wayan da Ahmad ya rawaito da Tirmizi da Dailami ya an tambayi manzon Allah yace uzkurullah hatta yuqalu annahu majnun yace ku yi ta ambaton Allah ku yi ta zikiri har a ce wannan mahaukata ne yace duk wayannan hakika matsayi ne na zikiri ake so a nuna mutane saboda bi zikri ala bi zikrillah tatma'inna alqulub saboda zuciya ba za ta samu nutsuwa ba sai idan fa ta yawaita zikirin Allah safe da yamma, domin haka Allah ya kore mu koyaushe mu zauna tare da mutanen da suke zikiri, mutanen da suke ambaton Allah ko da yaushe, saboda zama da su ma yana kawo kubuta daga azabar Allah, saboda akwai hadisi da yake nuna a sahihai, hadisi ne shahararre sahihi ne kuma ya ta'aqabu alaikum mala'ikatul laili wa mala'ikatun nahar cewa mala'ikun dare da mala'ikun rana suna zuwa wajen ku mala'iku suna sauka suna neman majalisul zikr suna neman inda ake yin zikiri idan suka samu za su cewa sauran mala'iku alummu ila mubtagakum ku zo ga inda muke bukatar mun samu sai a zo wajen zo su taru, in suka taru bayan masu zikirin sun gama zikirinsu, sai mala'ikun su tashi zuwa sama, in suka tashi Allah ya fi su sani, amma zai tambaye su, daga ina daga ƙasa, mun je wajen ziyaran ko kuma duba al'amarin bayinka, me kuka same su suna yi, mun same su sun taru suna zikiri, to me suke nema, suna neman aljanna, shin sun ganta, a ba su ganta ba, inda sun ganta za su ƙara kwaɗayi fiye da haka, da me suke neman kariya, suna neman kariya daga azabarka, shin sun ganta, a ba su gani ba, inda sun gani za su ƙara neman nisantanta. ya ce to Allah sai ga mala'iku fashadu fa inni kad gafartu lakum- lahum ku shaida cewa ni na riga na yafe musu ku- ku- ku shaida hakan nan to idan suka sai wani ya- daga cikin mala'ikun sai ya ce wane ai dan bore ne ba zikirin yake yi ba ya ga kawai ana zikirin ne ya yi sha'awa ya za zauna amma baya yi dan borensu ne har da shi Allah zai ce hum qaumun la yashqa jalisuhum su mutane ne da mai zama tare da su ma baya tabewa to domin haka kaga kenan ashe yawan zikiri babu abin da ya kai shi shi yasa Allah yake cewa uzkurullah zikran kasira wasabbihuhu bukratan wa asila domin haka mutun yana ya samu wannan dama yanayi ba za ka kula da zargin masu zargi ba, kai dai kai abin da yake gabanka, dama shi duniya zargi baya karewa, ba ka wuce manzon Allah ba, shi ma da ya gane kiran mutane, wasu sun ce sahirun majnun sun ce mai dabo-dabo ne mahaukaci ne, akwai wanda suka ce a'a makareci ne kawai kazzab ne, wasu suka ce a'a ɗan canki faɗi ne, inna mahiya a satirun ها قال تملى عليه بكرة وأسيلة wayannan duka sun ga manzo Allah ba abinda ba ga manzo Allah ba ba wani sabo abu da zaga wani manzo Allah shi yasa Allah ya ce wala kun fi rasulillahi uswatun hasana ku dauki abun koyi daga manzon Allah shi yasa kullun ina fada muku ina fada mutane hasatan almajirai an uwana wanda suka hau kujeran manzon Allah suna zaton kujeran mai sauki ne sai kaga mutum ya hau ya zauna ya faɗi abin da yake so ba haka bane ka zo gidan mutum ka wakilce shi to za ka yi abin da shi yake so ba abin da kai kake so ba tunda an ce ulama warasatul anbiya to in tunda magada ne na annabawa to za su yi abin da annabawa suka faɗa ba bacin ba ba zage-zage ba ba neman suna ba, ba neman duniya ba, ba kaza ba, ka faɗi abin da ka sani, wanda ba ka sani ba muwakkalun ilallahi subhanahu wa ta'ala, ka ce wannan shi ne iyakan sani na. Shi ya sa malaman kirki, malaman fikihu, da malaman hadisi, za ka same su da malaman tafsiri dukka in suka yi magana a ƙarshe sai su ce Allahu alam. Za su ce Allahu alam, Allah shi ne masani. mu dai zatonmu ne haka, amma mafi sanin daidai sai Allah subhanahu wa ta'ala. To, wayannan mutane wanda Allah yake musu, yake shiryar da su tafarki madaidaici, mala'iku suna nema musu gafara domin Allah ya fita su daga cikin duhu na jahilci, duhu na kafirci, duhu na shirka, duhu na duk bata zuwa ga hasken shiriya, hasken imani, hasken bin daidai, wa kana ya kasance Allah Ubangiji bil mu'minina ga mu'minai rahima. To shi ne yau za mu tashi, al- faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa addalahum ajran karima. Ai, su wayannan tahiyatun fiye salam wanzu malamai sun ce sallama daga Allah ne a wanzu sun ce daga mala'ika ne wanzu suka ce a a tsakaninsu ne duka ne ya zo a Kur'ani in ma daga Allah ne salamun ƙaunar min rabbin rahim ga shi nan salamun ƙaunar min rabbin rahim ai sun samu wannan daga Allah kuma wannan inna daga mala'ika ne ma gashi nan wa tahiyatu biya yawma yalqauna ai lokacin da za su haɗu da mala'iku ha za su ce musu salam za su ce musu kuna cikin aminci kuna kaza haka su ma in ma a tsakaninsu ne tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin dukka ne ya zo a Qur'ani duka a tsakanin musulmi da musulmi ne gobe kiyama in aka haɗu tahiyatun fiya salam salam salam a mala'ika ne lokacin da ya zo ɗaukar rai inda ya ran mumini ne zai masa sallama tukunna ya ɗauki ran a su Allah ne yake yi musu wanda suka mutu akan imani Allah ne yake tabbatar musu da aminci duka dai ya zo a Qur'ani to domin haka Allah ya sanya mu a cikin mutanen kirki wanda zai zama za mu zama gaisuwanmu shi ne salam wa addalahum Allah ya shirya musu ajiran sakamako kariman mabuwayi na'am يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا sannan Allah bayan ya yi magana da muminai ya nuna ga irin halinsu sai ya koma gawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara magana da annabi yake cewa ya ayyuhan nabi ya kai annabinmu Muhammadu ya kai manzanmu ya kai cikamakin annabawanmu inna arsalnaka kusan mun aiko ka shahidan ka zama shaida akan wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'alan nasi wa yakunu rasulu 'alaykum shahida dan ka zama shahidan ka zama kai ne mai tabbatarwa cewa annabawa gobe kiyama sauran annabawa duk ummansu jama'ansu za su yi inkari za su ce ma ja'ana min bashirin wala nazir Allah zai ce kan ja'akum bashirun wa nadhir sace la ma ja'ana min bashirin wala nadhir ba wani mai gargadi ko mai mana bishara annabi babu basu zo ba ah shi ne sai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai mu ci a'a Allah sai ya tambaye mu shin annaba ba su kai ba za mu ce sun kai sun isar musu me dalilinku ai gashi nan dalilai a Qur'ani inna arsalna nuhan ila qaumihi salihan ila qaumihi hudan ila qaumihi ya ga Isa na gawa ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad shi ma yazo ga Musa ya ga musu يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين duk gashi nan duk annabawa zamu ce a cikin Qur'ani da ka saukarwa annabi duk wayannan sun zo lalle sun zo musu sai Allah ya tambaya annabi a cikin Qur'anin da na saukar maka akwai eh akwai shi ma kaga ya tabbatar kenan mun ba da shaida shi ma ya tabbatar da mu akan shaidanmu shine wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida to shine manzo Allah Allah ya aiko shi yake ce masa inna arsalnaka shahidan daman ka zama mai shaida akan annabawan da suka gabata cewa hakika ka karanta ummanka mun aiko da su kamar inda aka aiko maka sun shahidan wa mubashiran haka nan mun aiko ka domin ka yi bishara ga duk wanda ya bi abinda ka zo da shi na kalmatu tauhid ya yarda da la ilaha illallah muhammadar rasulullah to ka zama da shi wa naziran hakan nan wanda ya ki shi ma a yi masa gargadi ya san li yahluka man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyana wanda ya halaka ya zama ya hallaka ne bayan an bayyana masa abin da zai hallakar da shi haka nan wanda ya rayu a bayyana masa shi ma ya zama akan yaƙini tukunna ya rayu to wannan shine shi yasa aka aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama liyahluka man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyana to bashiran wa nazira wa nam وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا hakan nan wada'iyan ila Allah bi iznihi hakan nan mun aiko ka mai kira da'i ma'ana mai kira zuwa ga Allah bi iznihi da iznin Allah Allah ne ya ce maka ka isar da fasda bima tumar warid anil mushrikin ai ma'ana ka isar ai wannabi ballig ma unzila ilayka fa in lam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas domin haka ka isar musu ka isar musu ka isar musu ashe Allah ne yace ya isar hakika daga wajen Allah ne ya zo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kawo mana wannan addini wasirajan manzo Allah ya zamo abun koyi ma'ana haske abin haskakawa muniran ai manzo Allah haske ne amma munir ba haske mai kuna ba irin na rana shi yasa Allah ya ce has- rana sirajan wahaja rana sirajan wahaja saboda ita tana kuna tana haskakawa amma tana kuna annabi ko baya kuna sai dai haskaka ka a cikin annashawa a cikin dadi a cikin walwala sirajan munira ai haske ne abin haskakawa haske ne abin haskakawa uwar mu Aisha take cewa wata rana tana da aka tace tana neman aka ce mata ma'anan sirajan munir tace ita ma ta gane wannan ma'anan ba sai wata rana tana dinki goshin magariba duhu yayi sai alluranta sai ya faɗi tana lalla- tana lallabe ba ta ba ta samu ba da annabi yazo zai shiga daki sai annabi ya haskaka mata wajen ta dauka ashe anan ta samu fasaran sir- sirajan munira don wannan annabi mai haske ne abun haskakawa yana da wayannan duk sunaye ne na annabi dama kasratul musamma aka ce yadullu ala azamat kasratul asma yadullu ala eh azamatul musamma laraba suna cewa yawan suna yawan suna mutum ya zama yana da suna da yawa to alama ne na cewa shi wannan babban mutum ne mutum mai daraja yana da suna da yawa za a ce masa wane wane wane ha za a ce masa mai mai jin kai mai tausayawa mai ba da taimako mai kaza mai kaza to wannan dilala ne wayannan abubuwa da yawa yana yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunayensa ya zo a hadisai da yawa yana da sunaye da yawa al-istiqra akwai hadisai da yawa da suka zo imam al-qadi iyad mai littafin ashifa ya ya zaburo su ya tara su yana da sunaye a 98 yana da sunaye 98 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai a wani littafi daban ya zo fiye da haka amma shi littafin an ce daga waje ibnu abbas ne to amma ruwayan akwai rauni a ciki ba a tabbatar ba shi din sun tafi cewa yana da sunaye 280 to amma wannan ruwayan ba ta tabbatu ba akwai dan akwai rauni a ciki sosai akwai da'af a cikin wannan ruwayan amma na cikin ashifa ya dauko su wayansu daga Buhari wayansu daga Muslim wayansu daga da- daga Ibn Abi Hatim wayansu daga Tirmizi wayansu daga Nasa'i wadansu daga Ibn Majah haka nan ya dauko daga wajen malaman sunan da masanid da siha ya yi istikra amana ya cicciro ya cicciro ya tara su ya samu 98 ibn al-arabi al-maliki ya tabbatar da shi akan wannan a cikin littafinsa ayatul ahkam wallahu a'lam domin haka shi manzon Allah ya zamo da'iyan ila Allah yana kira zuwa ga Allah bi iznihi da iznin Allah wa sirajan hakan nan shi haske ne muniran abun haskakawa na'am wa bashiril mu'minina bi anna lahum
domin haka ya annabi Muhammad kai kamar inda muka zabe ka cikin annabawa ka zama fitaccen annabi kai ne zababbin su kai ne babban su hakan nan umman kama ka ba su albishiri muddin suka imani da kai suka gaskanta ka suka yi aiki da abin da ka zo da shi suka bi duk abin da ka faɗa suka hannu daga abin da ka hana su to kai musu albishiri cewa su dinnan su dinnan hakika sun gaji sunan mu'mini har sa'an nan bi anna lahum min Allah hakan nan Allah za ya shirya musu za su samu daga gare shi fadlan kabira fadla babba za su samu fadla babba kamar inda Allah yake cewa kuntum khayru ummatin ukhrijal lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah نعم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
domin haka ya annabi mu Muhammadu kamar inda muka gaya maka cewa ka gawa muminai da suka bi ka dinnan Allah fa ya shirya musu falala babba gobe kiyama za su talar da shi za su samu yardan Allah subhanahu wa ta'ala. To, domin haka, ka zama kana tare da wanda suka bi ka ɗin, ka zauna tare da wanda suka bi ka, wanda ba su bi ka ba, su suna izayanka, to karka kula da su. Wala tutil kafirina, karka bi, ka biya ta kafirai, wal munafiqina da munafukai, wada azahum. kyale su karkace sun yi maka mugu za ka saka da mugu a'a kyale su babu kai wada azamu kai karka yi musu su su zage ka amma kai karka zage su su yi ma batanci kai karka yi musu batanci su buge ka karka buge su su ga maka ba wani abin da za su yi maka banda wannan izaya din walan yadruku illa aza walan yadruku illa aza ba wani abin da za su yi muku banda aza na baki din nan to domin haka dole ne wannan ba annabi kada yake ga ba duk mai kila zuwa ga Allah kowane irin malami kowane irin da'i kowane irin wa'iz wanda yace zai kira zuwa ga Allah ko zai wa'azantar da mutane ko kuma zai shiryar da mutane ko zai karantar da mutane wala tasma'unna min allazina a kafaru azan kasira za ji daga wanda ba su yarda da kai ba dole za ka ji maganganu akwai wanda zai ce maka wannan jahili ne akwai wanda zai ce maka wannan makareci ne akwai wanda zai ce maka wannan dan bid'a ne akwai wanda zai ce maka wannan dan kaza ne wanda zai ce maka kai mushriki ne akwai wanda zai ce maka kai kar ka tsaya kana bashi amsa kana bata kanka da lokaci yanzu mutum misali a ce na karatu na faɗi abin da na sani in wani ya zo ya ce mun tijadin nan ai maganganun da ba da duk ƙarya ne ba haka bane bai gani ba eh ban gani ba ba shikenan ba amma in na tsaya nace zan yi ta bincike in bashi amsa ba ku san na je kai na baya ba inda na kyale shi ba zan karanta wayansu abu daban ai amma yanzu da yana ja da baya maimacin abin da da na karanta ne zan sake koma kai kuma to me yake nan na ci gaba ne ko nayi baya karuwa nayi ko raguwa nayi to haka ne karka kula da wanda zai gaya maka maganganu na banza sai ka kula kare ba in yana haushi ba sai ka kula da shi ba in ba kula da shi ba zai gama haushin ka ka wuce ka tafiyar kai to haka ne mutum ma haka yana yi maka haushi wawo shasa ni baya daga cikin policy na ban ce wai duk abin da ni nake magana daidai ne ba a'a zai yi na yi kuskure zai yi ban yi duba sosai abin ba zai yi amma iyakan ƙoƙari na na yi wanda na yi kuskure ba da gangan ba ne kuskure ne ko ka gane ba to in wani ya zo maimako ya yi mun zai mun nasiha ya yi mun telefon ko ya yi mun maganganu na hanya daidai kamar inda kwanakin baya mutane wayansu ba su ji ni sosai ba kan cin abinci bayan an ce assalatu ba na zo an telefon ne wani wani su suka yi mun amma kaga na zo na bayyana musu na gyara musu fahimtan ba wai kuskure na a lokacin ba su ne suka fahimce ni kuskure to shine na sake fowace musu to kamar haka ne in za ka yi wa ɗan wanka da a telefon za ka yi masa amma ba wai zama za ka yi a cikin kwalba ka fesa gemu ka zagi wannan ka zagi wancan ka yi menene don a ce maka kai zakin gwane ne kai a ce maka kuran kaza kai a ce maka raƙumin kaza kai a ce kaza kana neman sunaye na banza na wafi ma anzalallahu bi hamin sultan wannan sunayen Allah ne in ya illa asma'un sammaytumuha antum wa talamizikum ma anzalallahu bi hamin sultan bai da wani amfani bai da wani amfani ina wanda zai ce wayannan sunan Allah ne ya saukar da shi babu don neman tunkawo ka ɗauki wani suna ka lankaya kanka don a san ka da shi don a ringa ce maka kai wane ne to shi ne me ba wani mutum wai sunansa hujjatul islami ko wani asadul islami ko wani asadul wane ne ko kuran wane ne babu shi wallahi babu hazi tilka garani kulula kawai zantutuka ne sunaye ne marasa amfani wanda mutane sun ɗauka sun laƙa a kansu. An kace ni kura ne wani ya ce shi kai zaki shi zaki ba, an kace kai zaki ne wani ya ce ni damusa ba. Wa ya baka wannan sunan Allah ne ya naɗa ma? Mu da musa ko wanda annabi ya naɗa musu, wannan annabi ne, annabi yana da fawon ya naɗa mutum. Annabi, musharra'a da shi, وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا النبي ya baka suna ya baka daidai ne waman yuti'ir rasula faqad ata Allah saboda Allah ne ya baka mu da mun za annabi ya gawa Khalid ibn Walid cewa saifullah saifullah maslum ko ka gane ba an gawa Hamza Asadullah wannan mun sani amma sauran sai mun gani fatu burhanakum in kuntum eh mutum ka zo kana yakan bid'a da bid'a ai duk abinda Allah da Annabi ba su hada ba bid'a ce to kai kana yakan bid'a kuma kai ma kana bid'a ta me kenan kana kana tsarki da fitsari kai din kana tsarki kenan ka je kai kashi ba ka dauko fitsari kuma ka je ka wanke kashin me kai eh to domin haka mu mayar da hankali duk masu kira zuwa ga Allah su koma su bi Allah kadai su cire huzuzun nafs su cire abin da rai yake so rai din nan in kana bin abin da shi yake so zai je batar da kai man ittakhadha ilahahu hawahu fa adallahu Allahu ala ilmi hakika duk wanda ya dauki son ransa shine abun bautansa shine abun da zai ringa yi masa ko kuwa kai to zai bata fa tare da yana gani ya sani Allah zai batar da shi ba zai samu hanyar kirki ba saboda bai nema ba baka nemi hanyar kirki ba ka nemi hanyar kirki ka nemi hanyar haske ka nemi hanyar da zaka samu shiriya zuwa ga Allah ka shiryar da mutane abinda ka sani ka sani abinda baka sani ba baka sani ba wala tutil kafirina domin haka ya manzon Allah kada ka yi kada kada ka biyawa kada ka biyawa kafirai wal munafiqina da munafikai da wal murjifina duka dukka karka bi tasu wada azahum karka ce zaka saka musu da mugu untan sun saka maka da mugu a karbu da su khuzil abu wa amr bil urfi wa arid anil jahilin kai ka dau kirki ka shasa mu kanmu annabi Allah me yace mana wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawi al hasanatu wa la sayyi'a idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim ka gani shi yasa wannan abun faizal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka dauke shi kamar abokinka wala tastawi alhasanatu wala sayya kirki da rashin kirki inji Allah ba sa zama daya idan aka yi ma rashin kirki ka share shi da kirki kamar inda manzo Allah ya hada ittabi as-sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan ka biya akan abubuwa mara kyau bibiye su da bai kyau sai ya goge mara kyau din wa khaliqin nasa bi khulqin eh hasan kai tarayya da mutane ta hanya mai kyau ka zama ta hanya mai kyau to kaga wannan abun yana da wahala gaskiya duk da ubangiji ya faɗa sai wanda ya Allah ya zabe shi shi yasa yake wa ma yalqa illa allazina sabaru wa ma yalqa illa zu hazzin azim shi yasa ayan gaba din yace wa imma yanzagannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billahi innahu huwas samiu alim saboda me shedan yanzu ne zai zo ya fuske ka eh ka zo ka ce makin ka zaka mutumin da yayi ya ga maka baci batanci kai ka jara shi ya ce ma ɗan iska kai kace a saboda baki yayi wallahi mutumin kirki ne ya ce ma ɓarawo kace ya faɗi abin da bai sani ba ne inda ya san hali na ya san ni ba ɓarawo ba ne don shi ba ɓarawo ba ne shi yasa bai san halin ɓarayi ba da shi ɓarawo ne ai da ya san halin ɓarayi domin haka ya san ni ba ɓarawo ba ne amma da yake shi ba ɓarawo ba ne bai san halin ɓarayi ba sai ya ɗauko halin barayi ya cafta min ni da babalawo ba. Ka gani, ai ka kore mara kyau ɗinsa da mai kyau. To, amma wannan ɗin, kasan yana da yana da wuya. Shi yasa Allah ya ce, wa mai da ƙa'ilar da zina sabon, sai masu haƙuri. Shi ba bin Allah, kusan abu uku, masu wahala, dukkansu in baka da haƙuri ba za ka iya ba. In baka da haƙuri, ba za ka bi Allah ba. in ba ka da haƙuri ba za ka bar sabon Allah ba, in ba ka da haƙuri ba za ka yarda da ƙaddaran Allah ba. Wannan abu guda uku duk yana neman lalle a jajirce wajen haƙuri. Biyayyen Allah, da barin sabon Allah, da kuma yarda da ƙaddaran Allah. Duk wayannan abu uku yana neman hakuri sha sai cewa bai laqa illa allazina sabar wa mai laqa illa zu hazin eh azim sai mai babban rabo shi yasa ka samu babban rabon yace ma yace wa in ma yanzu dannaka mina shaytani nazub idan ka ji fusga daga shedan yana ce maka ya zai zage ka kai maka da harshe yayi ya fi ka harshe ne ya fi ka uba ne ya fi ka uwa ya fi ka dangi ne in yana gadaran shi ma kasar ku ai kai magana da kasar ku ne gaman sai shedan zai dora ka kan yana ma waini yana waini yana waini yana waini in ka bar aiki ka ga ga ga ga kada sai sai ja gebe sai dariya kama salli shaytani iz qala lil insani ukfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu allah rabbal alamin to wannan shine duk wani mutumin da wallahi kana ji yana zagin magabata kowane irin fanni yake to shedan ne yake wasa da shi saboda wayannan mutane sun yi abun su tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wala kun ma kasabt kai ku ina ka mana kai ka bi kana bin auratun mutane kulakulan mutane kai baka da kure ne ai akwai wanda bai da kure ina ruwanka da kulakulan mutane dole a samu kure mana tunda dan adam ne balle ma a ce malami yana manya manya masu suna yawa rubutu dole a samu dan kurakuran su ai ba wahayi ake musu ba dole su samu dan kurakure shi yasa sai na ali ibnu abi talib yake cewa be man kasura kalamuhu kasura khatahu wanda maganganunsa suka yi yawa kurakuransa ma za su yi yawa dole maganganu ka yi yawa kurakurai ma za su yawa hato domin haka lalle a yi ƙoƙari a bi Allah a ƙaunaci Allah abinda an sani a faɗa abinda ba a sani ba a bar al'amarin a hannun Allah a yi wa mutane kyakkyawan zato khisilatani laisa fawqahuma min khislatin wa khisilatani laisa dunahuma min khislatin halaye guda biyu ba halin da yafi su a wajen Allah su ne mai husnu zannu billah wa husnu zannu bi ibadillah kyautata zato ga Allah kyautata zato ga bayin Allah to ba abinda Allah yake bada lada irin sa ba abinda Allah yake rubuta bawan sa zanubi irin munana zato ga Allah da kuma munana zato ga bayin Allah Allah kiyaye na'am sai wada azahum wa tawakkal ala Allah domin haka ya annabi mu ka ci gaba da kiranka zuwa ga zuwa ga Allah dogoro akan Allah ka riki abin da aka saukar maka daga wajen Allah wa kafa ya ishe ka billahi ga Allah wakilan abin dogoro tun mutumin da yana so ya samu kubuta to ya dogaro da Allah Allah ya ishe shi abin dogaro na'am يا أيها الذين آمنوا إذا نزعتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا
wannan hukuncin matan da ake ce musu mufawwala ma- mace wanda za a ɗaura aure ba a faɗi ba ba da sadaki ba ma'ana sadaki duk abin da muka dace ko kuma za a ba da duk abin da ake bawa irinta a garinsu kasan zai yi ku yi haka mutum yana wani gari zai zai fawwaza maka ya ce ka nemo min yarinya wanda zan aura na baka wannan tafuwi din kai ka daura mun aure akan sadakin garinku akan sadakin garinku irin abinda a garinku ake bayarwa sadaki to in aka yi haka jaiz ya inganta a garinmu ana bada kaza ya zauna ana kiran shi sadakul musamman ko ya zama ajil ko ya zama ajil ko ya zama take-take a bayar ko ya zama a'a ya zama kamar bashi ne aka ɗauka akwan a tashi za a gama biya don ya inganta ka ɗau bashin sadaki in ba ka da kuɗin da za ka yi sadakin yayyawa ko kuma jarinka in ka ba da sadaki da yawa zai karye to ku dace da matar cewa na sa miki sadaki kaza amma bashi zan biya akwan a tashi zan biya ki to wannan ya ya inganta ya inganta amma a san nawa ne haka din ya faru kafin rufe kofa shi yasa imam malik yake cewa alqawlu qawluha qabla albina wa qawlu qawluhu ba'da al-bina kafin a rufe kofa maganar matar zaki in ta ce kai kai ki tattalo ki zo ina zan zo sadaki na ba nawa ai ba faɗi abu kaza ba eh to nawa ni sisi goma a ni na ji goma ai ni dubu goma nake ba sisi goma a ba zai yi ba to maganan ta za a bi sisi goma amma in an rufe kofa ba sai da aka rufe kofa ta ce kai ina sadaki na nawa dubu goma ko an je gaban kotu dubu goma ne naira dubu goma ne ma'ana alƙaulu ƙauluhu ba'da albina wal ƙaulu ƙauluha qabla albina wannan shine abin da za a bi za a samu sadaki a bayar to in ka san a can bakara Allah yana cewa malam tufaddu lahunna faridatan famati ohunna wanda ba ku riga kun yanke musu a sadaki kun ci abu kaza ba tallaqtumuha qabla an tufaddu lahunna faridatan wannan amma wanda kuka sake su wa kad faradtum lahunna faridatan to fanisu ma faradtum wannan za a ba su rabin sadakin ina ji an gane kuma akwai abu ɗaya da ya kamata yawancin mutane su gane hasada a mazhabinmu na maliki mu ne muke da shi wannan sauran sauran mazhabi ba su da shi akwai abin da ake kiran hulul ihtida muna da hulul ihtida a mayar da hankali akan wannan yawancin mutane sai kaga hulul ihtida ya faru amma za zo a ce wai za a mayar da sadaki mene hulul ihtida ka daura mace aure, kun daura aure, ka kawo sadaki ka bayar, ko? Amma kace yanzu a daura aure tarewa sai bayan kwanaki sai ka shirya. Yarinya tana gidansu. Amma kana, kana zuwa kuna hira, ka ɗauke ta kuje ku yi hira, a inda ba kowa ka zo da ita ka tafiyar to sai a cikin wannan yanayi sai fada ko rashin jituwa shiga sai aka kai ga shika to ka zo ka ce ni na sake ta amma ta damun da sadaki na ko rabi a wai tun da bai shiga da ita ba a ka gani haka haka din haka ne to amma wanda ba yi hulul ihtida ba ne za a ba da rabin sadaki amma in aka yi hulul ihtida ko sisi ba za a bayar ba me hulul ihtida shine ka kai da yarinyar nan kun zauna ko a cikin kango ne ba daki ba ko cikin kango irin floating nan kun zauna ko kuma daji da ba mutane kun je kuna zaune kuna hiranku ku biyu ba kowa to ba ka ganta ba shikenan wa hana ka ka take ta kai kake kake ka sai abinci kake ci ya baci sai a ma da kudi abincin abinci bai na hannunka kake cin abincin mai mai abinci bai riga baka abincin kai ya karbi kudin sa sai kuma kake cin abincin kana rike da shi har abinci ya zo ya baci sai ka zo ka ce a wallahi sai ka biya ni tunda ban ci abinci ba ai ba zai yi wa hada ka ci to dana matar da kun daura aure ko yarinya ce ko ma zaura ce ka zo ka dauke ta an yarda kai mijinta ne tare ne ba kai ba ka fita da ita kun je wani waje inda ba kowa kun yi kulo mana kun kebu ka zo ka ce wai ban take ta ba da wannan za ta bani rabin sadaki wai hana ka ka take ta eh wai hana ka ai ba wanda ya hana ka to don wannan sanin ka yi wannan asaran ka ne ba za a bada akwai yawanci abu biyu mutane suna neman a mayar da shi ya zama al'ada a ƙasar nan kuma gaskiya ba daidai ba ne ɗaya toshi, wai in an kai toshi, daga baya a zuwa ce za ka bi toshi. A toshi lokacin da za ka bi toshi, in ba ce maka an baka yarinya ba, amma in ka zo ka ce ina so ‘yarku, aka ce mun baka in Allah ya yi, ka ce ka kawo toshi, Allah bai yi ba, cikin gift ne, ba za mu yi ba, ba za mu yi ba. kuma shi toshi da yawanci kuna kai wa yarinya ba sai ba dole sai yarinya ba ce ake ba toshi za ya ba babanta ba toshi za ya ba u- uwarta toshi za ya ba kanwar uwarta toshi za ya ba wanta toshi duk wani wanda toshiyan baki ne ai duk wani wanda bakinsa in ya bude za a hana ka yarinyar ka je kai maza ka toshe bakinsa dan kar ya bude baki a hana ka yarinyar shine ma'anar toshi din ai toshiyar baki gift ne don a soka in ka shi kenan wannan a shari'ar musulunci ma ba a mayar da shi a shari'ar Najeriya ma ba a mayar da shi Supreme Court ya yanke akan cewa gift ba a dawo da ita ba za a dawo da ita ba ina ji an gane to za mu yi da magana akai wannan yana neman matsala ce ta fikihu a za a yi dan bayani kaɗan akai saboda auratayya zuwa ƙasar nan ya zama wani jagwalgwalo akwai jagwalgwalo da yawa a cikin yanin aure Allah ya to Allah da yake yi wallahu a'lam gobe za mu tashi a wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu ba amin tare da kai waye ne wannan din a an daina da mata biyu shi kenan dama ɗaya do- dole zama amarya ɗaya war gida Ah, sai ka bara fusko biyan kuka to ai bulati da kwasa yana da kyau ai ai pro- protein ne ai Ah, kwasa ai protein ne kwasai kwai kaza nama wake dukkan su ɗaya ne gangal duk wansu ɗaya duk amfanin su a jiki ɗaya ne wanda ya baka kaza da wanda ya baka kosai daidai eh a baki ne kawai amma amfanin su a jiki duk abu ɗaya da sharif to da wannan in uwar gida an ba ta kosai ta yi hakuri ta ci kosai wata girma ita wancan an wahalar da ita an ba ta kaza mai tauri ya shiga tsakanin haƙorinta ta tsaya tana jaye-jaye ma amma ita kaga za ta ci tumus tumus tumus abinta aha to domin haka ai ba wani amma dai ba komai akwai ayoyin da a gaba za a yi magana a irin wannan eh ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ولا تأمنا ربنا لا تؤمنا ما لا طاقة لنا به آمين